نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau kwanan wata a goma ga watan ramadana shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne kuma ya dace da ɗaya ga watan hudu shekara ta 2023 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatunmu na darasin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci namu mai albarka masallacin ammar ibn yasirin radiyallahu an da ke wannan unguwata mu ta hausawa a wannan gari namu na kano a ranar litinin da ta gabata mun tsaya ne a ƙarshen آية أربعين دقاء الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور يوكما إن شاء الله تعالى ذا متاشي فرقا آية أربعين دبيو
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر مؤطلة وقصر مشيد نعم الله سبحانه وتعالى يتي وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود الله سبحانه وتعالى يتي وإن يكذبوك إذن سنكريتاك يا رسول الله فقد كذب قبلهم حقيقة كافن كيما أنكريت قوم نوح متى أنبو نوح سنكريتاشي وعاد hakanan adawa su ma sun karyata nasu annabin wa samud hakanan samudawa su ma sun karyata nasu annabin wa qaumu ibrahim hakanan mutanen annabi ibrahim alaihi salam su ma sun karyata nasu annabin wa qaumu lut hakanan mutanen annabi lut alaihi salam su ma sun karyata annabin su lut alaihi salam wa ashabu madyan haka mutanen madiyana su ma sun karyata nasu annabin shine annabi shu'aib alaihi salam wa kuzziba musa Allah madaukakin sarki ce an karyata ma annabi musa fa amlaytu lil kafirina Allah subhanahu wataala ya ce sai muka yi dako muka saura rawa kafirai thumma akhastuhum sannan sai muka damke su sannan sai muka rike su Allah madaukakin sarki ce fa kaifa kana nakir yaya inkari na ya kasance wannan ayar ɗan uwa Allah subhanahu wata'ala ya biyo bayan ta ne ko kuma ya kawo ta ne bayan ayar da take bayani game da idan aka ba su mulki a doron ƙasa aka tabbatar da su a doron ƙasa suna tsaye da sallah su bayar da zakka su yi umarni da kyakkyawa kuma su yi hani daga mummuna Allah maɗaukakin sarki ce wannan shine ga Allah subhanahu wata'ala ƙarshen al'amari yake to sai Allah maɗaukakin sarki yake lallashin manzansa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi malamai suka ce wannan tasliya ce lallashi ne yake wa manzansa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da baki da kuma haƙurƙurtawa game da irin abin da yake fuskanta na ƙaryata shi da mutanensa suke yi ƙa'ida ce dukkanin manzo daga cikin manzannin Allah lokacin da suka kirayi mutanensu zuwa gaban Allah da daina shirka za su ƙaryata su su kuma ƙiyarda da saƙon da wannan manzo ya zo musu da shi sai Allah subhanahu wata'ala yake gaya manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah idan sun karyata ka kada ka damu ba kanka farau ba ba kuma kanka suka fara ba shi yasa wata ayar Allah madaukakin sarki ya cewa kullun naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak Allah madaukakin sarki ya cewa kullun naqussu alayka haka muke baka labari muke kissanta maka labarukan annabawa da kissosinsu da irin sakon da suka je wa mutanensu da shi da irin amsar da suka ba su da irin ƙaryata su ɗin da suka yi duk muna yin haka ne ma nusabbitu bihi fu'adaka domin mu tabbatar da zuciyarka akan wannan addini da ka zo da shi domin ka gane abin da ake maka na ƙaryatawa ba akan ka aka fara ba domin ka gane cutarwar da suke maka ba akan ka suka fara ba haka nan Allah madaukakin sarki wani zan yace ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik duk wani abin da aka gaya maka bakar magana da suka gaya maka su ce maka mawaki su ce maka boka su ce maka mahaukaci duk wata magana da za su gaya maka ma yuqalu laka babu wani abu da za su faɗa maka illa qad qila lirrusul min qablik face sai ka samu an gaya wani manzon da yazo kafin ka kowace irin magana ce duk rashin dadinta duk dacinta to kafin kai an gaya wa manzannin da suke kafin ka wannan lallashi ne Allah maɗaukakin sarki ke manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka hanyar ta gada haka hanyar take duk wanda ya bi ta zai haɗu da cutarwa zai haɗu da musgunawa zai haɗu da nau'i nau'i kala kala na azabtarwa to sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nau'in al'ummomi guda bakwai da suka gabata wanda dukkaninsu sun karyata annabawansu gaba ɗayansu sun karyata annabawansu sun mayar musu da martani mara daɗi lokacin da suka je musu da saƙon Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya fara da wa iyu kadhibuka idan sun ƙaryata ka ya rasulullah faqad kudhibat qablahum qaum nuhin haƙiƙa kafin su mutananka ai mutanen annabi nuhu ma sun ƙaryata annabin su nuhu alaihi salam mutanen annabi nuhu Allah maɗaukakin sarki a cikin alƙur'ani ya ba da labarin su da dama a gurare mabambanta juna irin sakon da ya je musu da shi da kuma irin ƙareta shi ɗin da suka yi Allah maɗaukakin sarki ce kazzabat qaumu nuhin al-mursalina kazzabat qaumu nuhin al-mursalina mutanen annabi nuhu sun sun ƙaryata manzanni abinda ake nufi da manzanni anan sune annabi nuhu alayhi salam shi shi kadai to amma saboda ƙaryata manzo guda ɗaya daidai yake da ƙaryata dukkanin manzannin Allah gaba ɗaya to shi sa lokacin da annabi nuhu ya je musu da sako suka ƙaryata shi sai Allah madaukakin sarki ce kazzabat qabla qaum nuhin lil mursalina mutanen annabi nuhu sun karyata manzanni haka Allah madaukakin sarki ce kazzabat qablahum qaum nuhin fakazzabu abdana wa qalu majnun wazdudir Allah madaukakin sarki ce kazzabat qablahum qaum nuhin kafin mutananka ya rasulullah mutanen annabi nuhu sun karyata manzansu shine annabi nuhu alaihi salam fakazzabu abdana suka ƙaryata bawanmu shi ne annabi Nuhu alaihi salam wa qalu majnunun wasdujir suka rinka ce masa ma mahaukaci ne wal iyazu billah saboda haka Allah madaukan sarki ya kawo kissa da dama a cikin alqur'ani ta mutanen annabi Nuhu da irin baƙaƙen maganganun da suke mayar masa lokacin da ya kiraye su zuwa ga daina shirka da daina bautar gumaka da bin Allah madaukakin sarki da kadaita shi sannan sai Allah madaukakin sarki ce wa adun hakanan adawa ma sun ƙaryata annabinsu su annabin da Allah subhanahu wataala aiko da adawa shine annabi hudu alaihi salam annabi hudu alaihi salam shine annabin da Allah subhanahu wataala ya aiko zuwa ga adawa su ma lokacin da ya je musu da saƙon Allah maɗaukakin sarki ba su karɓa ba mm sun ƙaryata shi ne sun juyan masa da abin da ya je da shi Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul shu'ara kazzabat adunil mursalina adawa fa sun ƙaryata manzannin Allah manzannin Allah da suka ƙaryata shine annabi Hudu alaihi salam hakanan Allah maɗaukakin sarki ce wa samudu hakanan samudawa ma sun ƙaryata manzan da Allah subhanahu wataala ya tura musu wannan manzo Allah madaukakin sarki ya tura wa samudawa shine annabi salih alaihi salam Allah madaukakin sarki ya tura wa samudawa annabi salih ya kiraye su zuwa ga tauhidi da daina shirka su ma sun karyata shi kazzabat samudul mursalina samudawa sun karyata annabin su salih alaihi salam wa ila samu wa ila samud akhahum salihah Allah ya ce mun aika zuwa ga samudawa ɗan uwansu annabi salih to amma ƙarshe me ya faru qala ya qaumi qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin ƙarshe dai sun ƙaryata shi ba su karɓi saƙon annabi salih alaihi salam ba wa qaumu ibrahima haka nan mutanen annabi ibrahima su ma su ma sun ƙaryata annabinsu annabi ibrahim alaihi salam mutanen annabi ibrahim su ne ake ce musu alkildan alkildan ko kildanawa haka ake ce musu annabi ibrahim alaihi salam Allah madaukakin sarki ya tura shi zuwa ga mutanansa a kasar a kasar Palestine a kasar Palestine saboda haka annabi ibrahim ya kiraye su suma kuma sun karyata shi fama kana jawaba qaumihi illa an qalu uqtuluhu aw harriquhu fa anzahu Allahu minan nar lokacin da ya kiraye su su daina bautar gumaka su daina bautar rana sai daina bautar taurari sai daina bautar wata ƙarshe jawabinsu amsar da suka bashi bata gushe ba sai faɗinsu illa an ƙalu cewa suka yi uqtuluhu ku kashe annabi ibrahim alaihi salam ko kuma ku jefa shi cikin wuta wannan shine amsar da suka bayar haka nan Allah madaukakin sarki ce wa qaumu lutin da mutanen annabi lutu alaihi salam su ma Allah madaukakin sarki ya tura musu a mutane ya tura musu annabi Allah subhanahu wataala ya tura wa annabu mutanen annabi lutu annabi annabin salut alaihi salam dan ya kiraye su suma suma kuma sun karyata shi kazzabat qaumu lutin al mursalina Allah madaukakin sarki ce mutanen annabi lutu alaihi salam sun karyata manzanni manzannin da suka karyata shine annabi lutu shi shi kadai alaihi salam amma kamar yadda na faɗa a baya saboda karyata manzo guda daya daidai yake da karyata dukkanin manzannin Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki cewa ashabu madiyana hakanan mutanen madiyana su ma sun ƙaryata nasu manzan wane ne manzansu shi ne annabi shu'aib alaihi salam ashabu madiyan su ne ashabul aika wa ashabul aikati wa qawmu tubba ashabul aika su ne mutanen annabi shu'aib alaihi salam kazzaba ashabul aikati al-mursalina mutanen aika sun ƙaryata manzanni su ne shine annabi shu'aib alaihi salam da ya je musu da saƙon Allah maɗaukakin sarki suka yi wurgi da jifa da saƙon Allah ba su karɓa ba su ma sun ƙaryata shi sai Allah maɗaukakin sarki ce wa kuzziba Musa shine cikon na bakwai wa kuzziba Musa an ƙaryata annabi Musa shi annabi Musa da aka tashi kawowa ba a kawo cewa banu Isra'ila ba tunda mutanen annab Musa sune banu Isra'ila Allah madaukakin sarki ce bai cewa banu Isra'ila ba sai ce wa kuzziba Musa saboda annab Musa wanda ya fara ƙaryata annabi Musa shine Fir'auna da mutanansa kafin banu Isra'ila to shi sa idan aka ce wa kuzziba Musa an ƙaryata annabi Musa Fir'auna ya shiga ciki haka nan banu Isra'ila daga cikin su wanda suka ƙaryata shi su ma sun shiga ciki Allah subhanahu wataala ya ce fa amlaitu lil kafirina to bayan waɗannan annabawa guda bakwai Allah subhanahu wata'ala ya tura su zuwa ga mutanensu dukkaninsu babu annabin da ba a ƙaryata ba sai Allah ya ce fa'amlaitu lil kafirina sai na yi daku sai na saurara wa kafirai thumma akhastuhum sannan na damke su dukkanin waɗannan annabawa guda bakwai da Allah madaukakin sarki ya tura musu manzanni suka ƙaryata manzannin Allah subhanahu wata'ala dukkaninsu babu wanda Allah madaukakin sarki bai damke su ba mu dawo farko annabi nuhu alayhi salam Allah madaukakin sarki ya tura wa mutanen annabi nuhu annabi nuhu alayhi salam ya kiraye su zuwa ga tauhidi da barin shirka sun karyata shi Allah madaukakin sarki ya damke su wace irin damka ya musu Allah madaukakin sarki ya halaka su ta hanyar dilmiyar da su da ruwa shine aka musu ruwan tufana fa fatahna abwaaba as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir Allah ya ce wa hamalnahu ala zati alwahin wa dusur tajri bi a'yuna jaza'an liman kana kufir lokacin da annabi nuhu alayhi salam ya kirayi mutanansa suka karyata shi bari ma izgili suka rinka masa lokacin da al'amarin Allah ya kusa zuwa sai Allah ya ce da annabinsa nuhu alayhi salam ka je ka kera jirgin ruwa saboda jirgin ruwa ne da duk wanda suka yi imani da ka za su kubuta a cikinsa to su kuma mutane sai suka ɗauka annabi nuhu ma wani wasa yake yi yanzu annabtar ta ƙare saƙon Allah ya ƙare wa'azi ya ƙare yanzu an dawo kafinta yanzu ƙiyar jirgin ruwa yake yi wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharuna lokacin da ya fara ƙera jirgin ruwa da sun zo wucewa sai a fara izgili ya nuhu yanzu kuma saƙon Allah ya ƙare wa'azi ya ƙare yanzu kuma an kuma kafinta eh da dai yafi maka ane masa izgili ana jefa masa da baƙaƙen maganganu marasa daɗi annabi nuhu alaihi salam babu abin da yace musu yace in tasharu minna idan har kuka yi mana izgili yanzu fa inna nasharu minkum akwai lokacin da zai zo zamu rama wannan izgilin da kuka yi mana kama tasharuna eh zamu rama wannan izgilin shine washe lokacin da Allah madaukakin sarki zai dulme da duniyar gaba daya sai da annabi nuhu alaihi salam ya gama kiyar jirgin ruwa gaba daya sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce to ka dauki dukkanin wata halitta guda biyu namiji da mace komai ka ɗauki guda biyu namiji da mace ka ɗora su akan jirgin ruwan nan sannan ka ɗauki wanda suka yi imani da kai ka ɗora su akan jirgin ruwan nan al'amarin Allah zai zo annabi nuhu ya cika umarnin Allah duk wata halitta da kuka sani dabbobi da tsuntsaye da duk wata halitta malamai suka ce sai da annabi nuhu ya ɗauke su ya ɗora su akan jirgin ruwansa kowanne guda biyu namiji da mace sannan duk wanda suka yi imani da annabi nuhu alaihi salam Allah subhanahu wataala ya umarce shi su ma ɗora su akan jirgin ruwan nan saboda haka duk suka wa jirgin ruwa sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya fara zata da al'amarinsa shi ne sai ga wani irin ruwa da a tarihin duniya ba a taɓa yin irinsa ba kuma ba za a ƙara yin irinsa ba shi ne ruwa ta sama ta ƙasa ruwa yadda muka saba ganinsa a yau da kullum al'adanta shi ne ta sama yake zuwa hadari ya haɗu girgije ya zo sai ruwa ya fara sauka daga sama sai kowa ya munna rahama ta sauka kenan to amma shi wannan ruwan ba haka yake ba ta ƙasa fitowa yake yi ta sama fitowa yake ina mutum zai gudu kenan idan kina cikin ɗaki ruwa ta ƙasan ɗakinki ta ƙarƙashin gado ta ƙarƙashin sif ta ko ina ruwan sama ne sannan sama kuma ga ruwa ta ina mutum zai ina mutum zai je kenan ainal mafar a lokacin babu gudan gudu saboda haka Allah madaukakin sarki ya halakar da mutanen annabi Nuhu alaihi salam da ruwa a sakamakon ƙaryata annabin Allah Nuhu alaihi salam shine fadin Allah madaukakin sarki fa amlaitu lil kafirin thumma akhadhtuhum kun ji al'umma ta ɗaya kenan sai al'umma ta biyu su ne mutanen annabi hudu alaihi salam su ne mutanen annabi hudu alaihi salam Allah maɗaukin sarki ce wa adun da adawa su ma sun ƙaryata annabinsu su ma Allah maɗaukin sarki kuma ya damƙe su wata irin damƙa Allah maɗaukin sarki ya musu shi ne Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu da wata irin bakarariyar iska wata irin iska ce bakarariya ma ta zaru min shay'in atat alaihi illa ja'alatu karramin babu wani abu da take bari da ta biyo ta kansa face sai ta sai ta mai da shi riddigagge kamar irin kara da aka riddiga shaka take mai da abu fa amma wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya Allah ce sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin حصوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية الله ya ce kun ga adawa haka maka maka saukan musu maka sallada musu wata irin iska mai matukar karfi mai matukar zafi Allah ya ce maka yassare musu maka saukan musu da ita sab'a layalin wa samaniyata ayyami darare guda bakwai da yini guda takwas ana wannan iska duk abin da ta zo ta tarar da shi saboda adawa mutane ne masu ƙarfi mutane ne masu girma masu ƙarfi kuma duk abin da ta zo za ta ɗauke shi ne ta ɗaga shi sannan ta buga shi da ƙasa sai abin ya riddige haka iskan nan ta riƙe adawa sai da ta halaka su gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ce fa hal tara lahum min baqiya shin kaga saura daga cikin adawa shin akwai wanda ya rage daga cikin adawa amsa shi ne ya ubangiji babu wanda ya rage dukkan halaka su saboda haka Allah madaukakin sarki ya tafiyar da adawa yayin da suka ƙaryata annabin Allah Hud alaihi salam kun ga su ma fa amlaitu lil kafirin thumma akhadhtum ta tabbata a gare shi nayi musu jinkiri na dakata musu sannan kuma na rike su sannan sai na uku su ne mutanen annabu salih samudawa kenan wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi su a inda ake ce masa ahqaf ahqaf shi ne inda Allah maɗaukakin sarki ya yi mutanen annabi annabu salih alaihi salam mutanen annabi salih su ma mutane ne masu girman jiki kwarai da gaske sun kasance su dutse ma suke kankarewa su yi gidaje a cikinsa mutane ne masu matuƙar ƙarfi ƙwarai to su ma suka ƙaryata annabin su annabi sali alayhi salam su kuma da Allah madaukakin sarki ya tashi halaka su sai halaka su da tsawa tsawa kawai Allah madaukakin sarki musu gaba ɗaya suka halaka suka mutu duka babu wanda ya rage fa amma samud fa hadaynahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda fa akhadhatuhum sa'iqatu al-'adhab al-huni bima kanu yaksibuna Allah madaukakin sarki ce kun ga samudawa fa hadaynahum mun shiryar da su mun nuna musu hanya madaidaiciya amma fastahabbul ama alal huda sai suka zabi sai suka so makanta akan shari'a makanta shine su dode kunnansu suna sane su kijin sakon annabinsu salihu alaihi salam suka zabi bata da shirka da bautar gumaka Allah madaukakin sarki ce fa akhadhatum sa'iqatul azabil huni sai wata irin tsawa ta azaba ta wulakanci ta rike su ta damke su tsawa Allah madaukakin sarki musu gaba ɗaya halaka su duka saboda haka su ma nan aka gama da su Allah madaukakin sarki ya musu jinkiri da ƙarshe ya damke su duka aka halaka su sai al'umma ta hudu sune al'ummar wa qaum ibrahima al'ummar annabi ibrahim alaihi salam al'umma annabi ibrahim malamai suka ce Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani bai kawo sarahatan a wani waje cewa inda aka halaka su gaba ɗaya ba babu sai dai abinda Allah madaukakin sarki ya ishara shine wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsarina lokacin da annabi Ibrahim alaihi salam ya kiraye su yayi musu wa'azi ya fadakar da su ku daina bautar gumaka ku daina bautar rana da taurari da sauransu su babban abin da yake gaban su shine ba wai su daina ba ma a'a shi annabi Ibrahim din ya takura musu su kauda shi daga doron ƙasa su kashe shi shine suka yi ta kokarin yadda za su yi su kashe shi har suka hura wannan wutar da Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin ta a cikin suratul anbiya suka dauke shi suka kokarin jefa shi a ciki Allah madaukakin sarki ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim ke wuta ki zamto sanyi mai aminci ga annabi ibrahim alaihi salam to sai Allah ce wa aradu bihi kaidan suka so su masa kaidi ta hanyar kashe shi da halaka shi sai Allah ce faja'alnahumul akhsarina sai muka mai da su daga cikin masu asara faɗin Allah maɗaukakin sarki sai muka mai da su asararru ya nuna cewa Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki mataki a kansu namrud shi ne babban arnan ko kafirin da annabi ibrahim ya rayu a lokacinsa malamai suka ce Allah maɗaukakin sarki ya kashe shi ya masa azaba ta wulaƙanci ya mutu saboda haka wanda suka karanta annabi ibrahim Allah maɗaukakin sarki bai musu azaba ta isti'isali ba a tuje su daga doron ƙasa duka a kashe su ba a musu wannan ba amma ɗaiɗaikunsu abin ya same su Allah maɗaukakin sarki ce wa ƙaumu lutsin sai mutanen annabi lutsu alaihi salam mutanen annabi lutsu alaihi salam su ma Allah maɗaukakin sarki ya turo annabi lutsu zuwa gare su ya kiraye su zuwa ga tauhidi su daina shirka amma suka ƙaryata annabi lutsu alaihi salam suna da manya-manyan ɗabi'u guda biyu da suke marasa kyau na farko shirka na biyu namiji ya nemi namiji dan uwansa saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya turo annabi lutu da ya musu aziz su daina waɗannan abubuwan da suke yi amma suka ƙaryata annabi lutu suka yi baris da maganganun sa bari ma suka ce masa la'in lam tantahi ya lutu latakunanna minal mukhrajina ya kai lutu wallahi in baka daina mana wannan gargadin da kake ba idan baka daina kawo mana waɗannan ayoyi ba da cewa mu daina abin da muke wallahi za mu kore ka daga garinmu za mu fitar da kai suka yi masa barazana to su ma da ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya turo mala'iku da siffar mutane suka fara zuwa wajen annabi Ibrahim alaihi salam suka yi masa bisharar matarsa za ta haihu sannan suka wuce wajen annabi Lut alaihi salam Allah maɗaukakin sarki ya turo su a siffar mutane samari kyawawa saboda haka mutanen annabi lutu suna hango samari a gidan annabi lutu shikenan sai labari ya fara yaduwa cewa annabi lutu fa yayi baki wasu samari kyawawa su kuma daman sun kasance mutane ne marasa kirki namiji ne ke neman namiji saboda haka sai suke neman hanyar da za su yi su zakkewa bakin annabi lutu ba san mala'ikun Allah bane hankalin annabi lutsu ya tashi lokacin da ya ga mutane lokacin da ya ga kyawawan samari a garinsa ya san halin mutanensa waja'ahu qaumuhu yura'una ilayhi wa min qabl kanu ya'maluna sayyi'at sai mala'ikun suke ce masa ka kwantar da hankalinka mu mala'iku ne mun zo ne don mun zartar da umarnin Allah madaukakin sarki suka ce ka ɗauke iyalinka da duk wanda ya yi imani da kai ku bar cikin garin nan sai mutum ɗaya ita ce matarka innaha musibuha ma yusibuha ma asabahum lalle abin da yake abin da zai same su na halakawa ita ma zai same ta saboda me saboda tana cikin su tana taimaka musu wajen muguwar ɗabi'a su ta namiji ne namiji tana taimaka musu wajen shirka Allah madaukakin sarki ya ce tare da cewa matar annabi lutu ce amma ita ma za a halaka ta saboda haka annabi lutu alaihi salam ya ɗebi mutanensa da duk wanda suka yi imani da shi suka fita cikin dare ya musu wasici da cewa kada wanda ya jiyo wala yaltafit minkum ahadu kada wanda ya jiyo a cikin ku suka bar cikin garin suka fita asuba na yi shikenan sai umarnin Allah madaukakin sarki ya tabbata sai mala'ikun nan suka daga garin aka cicciba garin aka tuje shi daga cikin ƙasa aka daga shi sama sannan aka juya shi kuma aka sako shi aka yi masa upside down kenan aka sako shi da aka sako shi an raba da shi a'a sannan sai aka biyo shi da duwatsu na wuta kun ji irin halakawar da aka yi musu su kuma aka daga garin faja alna aliyaha safilaha amtarna alaihim hijaratan min sijjil Allah ya ce aka daga garin sama sannan sai kuma aka juya shi aka sako shi can sama sannan sai aka biyo shi da duwatsu kuma na wuta idan saman da aka yi da mutum da fado da shi da aka bai kashe shi ba akwai duwatsu na wuta zuwa za su karasa shi to su haka Allah madaukakin sarki ya halaka su gaba ɗayan suka tafi fa amlatu lil kafirina thumma akhadhtuhum Allah madaukakin sarki ce haka muke yin dako mu jira mu saurara wa kafirai sai sun miƙe kafa suna gani babu abin da zai faru Allah ce thumma akhadhtuhum sannan sai na damke su haka sai mutanen a madiyana su ne mutane na shida kenan wa ashabu madiyana mutanen madina su ne mutanen annabi shu'aib alaihi salam su ma Allah madaukakin sarki ya tura musu annabi shu'aib akan su daina tauye mudu su daina tauye mudu wala taqaudu bi kulli siratin siratin tu'iduna tasudduna an sabilillah su kuma daina zama a kowace hanya suna hana mutane bin annabi shu'aib alaihi salam suka iji suka idenawa su ma Allah madaukakin sarki ya kama su da tsawa ne Allah maɗaukakin sarki ya kama su da tsawa su ma suka halaka gaba ɗaya ba a jin ɗuriyarsu sai mutane na bakwai su ne mutanen annabi musa alaihi salam mutanen annabi musa kala biyu ne mutanensa su ne banu isra'ila amma fir'auna baya ɗaya daga cikin al'ummar da annabi musa ya fito daga cikinta shi fir'auna baki ɗaya ne ɗan misra ƙabilar misra ce shi kuma annabi musa alaihi salam ba isra'ile ne ɗan ƙabilar banu isra'ila ne to amma da Allah madaukakin sarki ya tashi ikonsa sai ya kaddara wanda Allah madaukakin sarki ya fara tura wa annabi Musa gare shi ne Fir'auna da mutanensa to annabi Musa shi Fir'auna shi ya fara karanta annabi Musa shi sa Allah madaukakin sarki shi ma sai ya damke shi sai ya kama shi da shi da mutanensa gaba daya ta hanyar dilmiyar da su a cikin ruwa lokacin da Fir'auna ya ga da'awar annabi Musa ta fara mamayarsa ya ga wanda yake ji da su masu sihiri bokayen da suke kusa da shi na dab da shi duk sun yi biris da shi sun bi da'awar andan musa sai hankalinsa ya tashi sau da sai ce aje a taro aje a taro masa dukkanin runduna duk wata runduna aje a taro masa ita tasa sau da aka je aka taro masa runduna ya ce abu annan musa aje da mutanensa duk aje a gama da su a kashe su annan musa alaihi salam lokacin da shi da mutanensa banu isra'ila da sauran da suka imani da shi suka ji labarin fir'auna ya fito ya biyo su sai suka fita dan su dan su fita su gudu daga garin misra to lokacin da suka zo daidai kogin nil sai kasance fir'auna yana bayan su kuma nan kuma ga kogi kogin kuma ba ya tayi su shiga su wuce ba kogi ne babba ba su da kwale-kwalen kuma da ya su shiga su tsallake kogi me zai faru shine sai annabi Musa yayi kuka wa Allah madaukakin sarki sai inna lamudrakuna yace hakika za a riske mu za a kama mu sun kusa cin mana sai Allah ya ce qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdi yace ya Musa kwantar da hankalinka mutanen banu Isra'ila su suka yi wannan bayanin cewa an kusa cin mana za a kama mu sai annabi Musa ya ce kalla abin ba haka abin ba haka yake ba in yace musu inna ma'iya rabbi haqiqa a tare da ni akwai ubangiji na sayahdin zai shiryar da ni sai Allah ya ce fa auhayna ila Musa an yadrib bi asakal bahar fanfalaka fakana kulli firqin ka tsawdil azim sai aka yi wahayi ga annan Musa cewa ɗauki sandarka da ki ruwan da ke gabanka annan Musa ya ɗauki sandarsa ya daki wannan ruwan da ke gabansa sai ruwan ya tsage guda biyu kowanne tsage guda ɗaya ka tsawdil azim kai ka ce wani katon dutse ne a gefe nan ɓangaren ya daskar ya zama kankara nan ɓangaren ya daskar ya zama kankara tsakiya kuma ta hanya ta fita annan Musa ya shiga cikin hanyar da shi da mutanensa suka tafi sun je ƙarshe sun fita fir'auna kuma da ya zo ya ga hanya shi ma kawai sai ya bi sai ya shiga cikin hanya ya bi bai san shigo shigo aka masa ba zurfi ba annan Musa ya fita fir'auna yana tsakiya saboda haka sai Allah madaukakin sarki yawa ruwa wahayi da Allah madaukakin sarki yawa ruwa wahayi da ya tsage yanzu kuma sai masa sai masa wahayi ya haɗe shikenan kawai sai ruwa haɗe dawa da fir'auna da mutanensa shikenan watrukil bahra rahwa innahum jundum mughraquna Allah ce kam taraku min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalika awrathnaha qauman akharina saboda haka annabi Musa Allah madaukakin sarki ya tseratar da shi da mutanensa aka halaka fir'auna da mutanensa a wani lokaci yan uwa kun ji dukkanin waɗannan al'ummomi guda bakwai da Allah yake lallashin annabi da su cewa ka kwantar da hankalinka ya rasulullah yadda suke karyata ka mutanen makka yadda kafiran makka suke karyata ka haka annabawan Allah da Allah ya aiko kafin kai su ma haka suka je mutanensa aka karyata su tasliya ce Allah yake wa annabinsa to amma sai Allah madaukakin sarki ce duk da suka karyata su sun kai labari babu wanda ya kai labari a cikin su shine ce fa'amlaitu lil kafirina sai muka yi dako muka jira wa kafirai sun ma'akhastuhum sannan sai na damke su shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa cikin hadisin bukhari yake cewa inna allaha la yumli lil zalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce inna allaha la yumli lil zalimi lalle Allah madaukakin sarki yana yin dako ya jira wa azzalimi ya kyale shi ya rabu da shi ya ci gaba da jan zaransa har ya ga ya gagaru kowa har ya ga babu wanda ya isa ya fi karfin sa ku duba adawa lokacin da suka fahimci cewa su ne mafiya karfi a doron ƙasa suna yin duk abin da ta ga dama cewa suka yi man ashaddu minna quwwa waye kai mu karfi fir'auna da giyan mulki ta ɗauke shi mai yace ana rabbukum al'ala ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace shine ma Allah gaba daya haka Allah madaukakin sarki kuma yana ji duk da yadda Allah madaukakin sarki yake kishin wahadaniyarsa yake kishin a hada shi da wani a cikin bauta amma haka Allah madaukakin sarki raba da fir'auna sai da ya gama jin zaransa ya gama duk abin da zai natsiya a cikin doron ƙasa sannan sai Allah madaukakin sarki ya damƙe shi shine inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza akhadahu annabi yace har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai damki wannan azalimi lam yuflitu ba zai iya kwacewa Allah madaukakin sarki ba sai Allah madaukakin sarki ya karanta wannan ayar wa kadhalika akhdhu rabbika haka nan damkar ubangijinka take idza akhadha alqura idan ya damki wata alqarya wa hiya zalima alhali tana tana tana azzalima sai ce inna akhdahu lallai damƙar Allah maɗaukakin sarki alimun mai raɗaɗi ce shadidun kuma mai tsanani ce saboda ka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah maɗaukakin sarki ya rarrashe shi akan yayi haƙuri yadda aka tafi da waɗancan waɗannan su ma za a tafi za a tafi da su Allah subhanahu wata'ala ya ce fa kaifa kana nakir yaya inkari na ya kasance nakir ismul ismul masdar ne shine fa kaifa kana inkari ya inkari na ya kasance akan su da suka yi min abin da ba daidai ba da na ce su yi suka ƙi ya inkari na ya kasance a kansu inkarinka ya ubangiji shine abin bai musu daɗi ba lamarin bai yi kyau a kansu ba domin an halaka sun zamto sai dai labarin sai sun zamto khabar kana sai dai labarinsu Allah maɗaukakin sarki ce faka ayyin min ƙaryaci nawa nawa ne daga cikin alƙarya ahlaknaha da muka halaka ta وهي ظالمة الهالي تنا الظالمة إتا القرير فهي خاوية على أروشها سيغاتا خاوية تاربتو على أروشها أكن رفنتا وبئر مؤطلة دريجيا واتأكا ووفن سد إتا أكا يا سد إتا أكا دين أنفاني دا إتا وقصر مشيت دوكما القصر شيني جنن ديكي dogon gini kuma na alfarma gini ba a ce masa alƙasar sai ya kasance gini ne na alfarma kwarai da gaske irin gidajen sarakuna ko irin gidajen masu kuɗi sosai suna ke ce masa ƙasar to Allah madaukakin sarki ce nawa nawa ne daga cikin irin waɗannan gidaje gine-gine wanda aka yi su dogayen gine-gine mashid wanda an dandabe su an shafe su da kayan ado da kayan alatu kala-kala nawa ne babu mutane a cikinsu yanzu sai gine-ginen kawai duk an halakar da mutane Allah maɗaukin sarki ce faka ayyin ita kalmar faka ayyin abinda suke nufi shine a kam kamar nawa ne ko kuma da yawa daga cikin mutane nawa ne Allah maɗaukin sarki ya halakar da su Allah maɗaukin sarki ce faka ayyin min ƙaryace nawa nawa ne daga cikin alƙarya ahlaknaha muka halakar da ita muka tafiyar da ita yanzu babu ita sai dai labarinta suna da yawa daga cikinsu akwai wanda muka bada labarin su yanzu yanzu nan akwai adawa akwai samudawa akwai mutanen annabi nuhu akwai mutanen annabi lutu akwai mutanen annabi shu'aibu duk Allah madaukakin sarki ya tafi da su da yawa banda ma wanda Allah madaukakin sarki bai ba mu labarin su ba Allah ya ce ahlaknaha muka halakar da su fa hiya khawiyatun ala urushi wa hiya zalimatun ita alƙarya tana azzalima abinda ake nufi shine su mutanen alƙarya ai ahlu ƙarya din mutanen alƙarya suna matsayin azzalimai me babban zalunci shine shirka da ƙaryata annabawa hada Allah madaukakin sarki da wani da kuma ƙaryata annabawan da Allah madaukakin sarki ya turo da sakonsa wannan babu zaluncin da yafi wannan wal kafiruna humuz zalimuna saboda kan aka ce zalunci babban zalunci ake nufi a nan wajen nawa nawa ne alƙaryar da Allah madaukakin sarki halakar da ita wahiya zalimatun alhali tana azzalima fahiya khawiyatun ita wannan alƙaryar ta kasance khawiyatun ta rubto khawiyatun ai saqitatu ta rubto ta rubzo ala urushiha akan gininta urush jam'i ne na al'arsh abinda ke nufi shine as-saqaf shine rufi abin nufi sai da rufin ya fara rubtowa ƙasa sannan gefe da gefe kusurwa gine-ginen sannan sai suka faɗo a kan rufin kiyar shi ne abin da ake nufi shi ne khawiyatu ta faɗo ala urushi a kan rufinta wani zai ce to za a yi gini ya faɗo a kan rufi sai da rufin ya fara faɗowa sannan sai gefe da gefe angles ɗin guda hudu suka faɗo a kan rufin haka Allah maɗaukakin sarki ya halakar da alƙaryayi ya tafiyar da mutanenta ya kasance babu kowa a ciki Allah maɗaukakin sarki cewa bi irin mu'assalati ai kam min bi'irin mu'attalati nawa nawa ne daga cikin rijiya mu'attalatin wanda an yasar da ita ga ruwa a cikin ta amma ba mai iba ga ta rijiya da ruwa a cikin ta amma ba mai iba me dalili saboda mutanen da suka rayu a wajen an halakar da su babu kowa a wajen ɗan uwa har yanzu akwai irin waɗannan guraren da Allah madaukakin sarki ya tafiyar da su amma kuma suna nan Allah ya basu ne kawai dan mu mu dauki da zamu zo daga baya sai mu ga su me suka yi Allah maɗaukakin sarki ya tafiyar da su shine shirka ƙaryata annabawa bajirewa manzanni zalunci abinda ba daidai ba sai mu kalla sai mu guje shi shi yasa sai Allah maɗaukakin sarki ya bar alƙarin suna nan a tsaye har yanzu yanzu madaini salih mada'inu salih alƙaryar mutanen annabi salihu alaihi salam tana nan har gobe har gobe tana nan haka nan alƙaryar mutanen annabi lutu alaihi salam garin da ake cewa sudum sudum shi ma yana nan har yanzu haka nan alƙaryar adawa mutanen annabi hudu ita ma tana nan dukkaninsu gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya basu kuma inda Allah maɗaukakin sarki a ya yanke wa waɗannan larabawa ƙuraishawa da suka ƙaryata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hanzari shine sai kasance gurin duk a kusa da su suke yanzu sudum sadum alƙaryar mutanen annabi lutsu alaihi salam a jodan take a jordan take ina jordan ina saudi arabia ba nisa to anan suke inda ake ce masa albaharul mayyit dead sea kenan dead sea albaharul mayyit ana ce masa baharul mayyit ne kogin da yake wajen tekun da take wajen ake gaya mata wannan sunan saboda tsananin gishirinta hatta dabbobi ma na cikin wasu daga ciki ba sa iya rayuwa a cikin da saboda gishirinta yayi yawa sai ake ce masa albaharul mayyit to a nan wajen a wannan garin a nan mutanen annabi lutu suka rayu a nan Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga garin ya juya shi ya yi kuma musu ruwan duwatsu suna nan kuma garin kuma yana nan har yanzu laraba suna wucewa ta wajen suna gani shin ba za ku ɗau izina ba haka nan alƙaryar samudawa idan mutum ya baro garin madina zuwa tabuk a hanya zuwa kafin ya ƙarasa sham a nan garin yake kafin a ƙarasa sham a nan mada'inu salih yake lokacin da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi uwa zai je yakin tabuka abin mamaki annabi ta nan ya wuce da shi da sabansa sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance kafin ya ƙaraso akwai rijiyoyi da yawa na mutanen annabi salih rijiyoyi da yawa saboda haka sabai suna buƙatar ruwa suna zuwa wajen sai suka ga rijiyoyi ga ruwa saboda haka sai aka fara ibar ruwa ana yin guduri da shi annabi yana ƙarasowa ya ce kai wannan ruwan za ku iba ruwan mutanen da aka yi wa azaba aka halakar da su yace duk ku zubar da su annabi yana sa hatta shan ruwan da ke cikin wannan rijiyoyi annabi yace duk azubar haka aka zubar da ruwan da ke cikin asalkar da suka iba sai rijiya guda daya annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe sai ya da shan ruwa daga cikin ta ita ce rijiyar da wannan naqatu salihin take shan ruwa daga cikin ta ku duba mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya gano ta rijiya ce saboda Allah ya nuna masa ya kuma nuna musu rijiyar kuma suka ibi ruwa daga cikinta ita kadai annabi ya ce ku ibi ruwa daga wajen kun ga sharrin kafirci ko da aikin da ba daidai ba hatta rijiyoyinsa annabi ya hana a sha ruwa daga ciki alƙaryar tana nan gine-ginen tana nan har yanzu za ku ga idan akwai wanda zai iya ganin su a hoto idan akwai wanda zai iya ganin su a hoto idan mutum ya burazin zai iya gani mada'inu sali za ku ga yadda gine-ginen suke za ku ga wannan basira ce ba irin ta yanzu ba wannan wani irin technology ne na da tun can can da aka ginin har yanzu yana nan a tsaye ina mutanen su suke Allah madaukakin sarki ya halaka su Allah ya tafiyar da su babu su ba labarin su haka nan alƙarir adawa ita ma a tana nan tsakanin a Oman tsakanin Oman da Yemen Hadramaut tsakanin Oman da Yaman anan take ita kuma alƙaryar Adawa kun ga dukkanin su a ina suke a kusa da su a kusa da garin Makka suke babu wanda suke nesa da garin Makka shi sa Allah madaukakin sarki da ya tashi sai yake ga Quraisha cewa cewa wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa billayl afala ta'qiluna yace ku mutanen da alqur'ani yake sauka akan ku innakum latamurruna alaihim musbihina kun kasance kuna wucewa ta wajen alƙaryar Annabi Nuh alaihi salam dan ayat cikin sura safa tana bayani akan mutanen annabi lut alayhi salam wa inna lutan lamina al-mursalina idh najjaynahu alahu ajma'ina illa ajuzan fil ghabirin thumma dambarna al-akhirin sai Allah ya ce wa innakum latamurruna alaihim musbihina kuna wucewa ta alƙarya annabi lut alayhi salam ta garin annabi lut kuna zuwa ku wuce in za ku je kasuwanci in za ku je sham ko in za ku tafi wani guri na kasuwanci kuna wucewa ta wajen da safe da daddare duk kuna wucewa Allah ya ce afala ta'qiluna ba za ku hankalta ba wannan alƙarya ce kun san mutane suka rayu a wajen shekaru da dama da suka wuce me suka yi Allah ya halaka su irin abin da suka yi Allah ya halaka su shi kuke yanzu afala ta'qiluna ba za ku yi hankali ba kada abin da ya same su kuma ya zo ya same ku yanzu Allah madaukakin sarki ya ja hankalin su to duk suna nan Allah madaukakin sarki ya ba shi Allah madaukakin sarki ya ga mace fa ka ayyin min qaryati nawa nawa ne daga cikin alƙaryatu ahlaknaha muka halaka su wa hiya zalimatun alhali alƙarya ta kasance mutanen ta sun kasance azzalimai Allah ce fa hiya khawiyatun ala urushiha sai ga su sun rubto sun fado akan me akan ginin su akan rufin su wa bi irin mu'attalatin da rijiyoyi da an daina amfani da su saboda ba masu sha me dalili saboda mutanen wajen an halaka su kuma har yanzu an karsa mutanen da su je su karfin hali su je su zauna a wajen sai tunda an halaka mutanen annabi lutu bari mu koma garin su tunda an halaka mutanen annabi sali bari mu koma garin su adawa mu je mu zauna babu wanda ya wannan karfin halin an ban wajen kawai ya zama gurin tarihi gurin da ake zuwa a bude ido gurin da ake zuwa a shakata kawai a kalla su da yake galibi masu zuwa ba musulmi bane arna ne to suna ɗauka wajen a matsayin shakatawa da bude ido amma musulmi in yaje ya kamata ya ɗauki wajen a matsayin mai a matsayin ɗaukar izina Allah maɗaukin sarki ce wa qasrin mashid hakanan da qasar al-qasr kamar da na faɗa su ne gine-gine na sarauta irin fadodi da ake na da mashid waɗanda suke mashid malamai sun musu fassara guda biyu suka ce ko dai kasance mashid dogaye ai murtafi'a dogayen gine-gine eh hawa-hawa ko kuma ya kasance mashid abin da yake nufi su ne waɗanda aka yi musu ado aka lailaye su da siminti da nau'i na annukush zane-zane haka irin na mutanen da shi ake nufi to shi da babban malamin tafsiri muhammad amin din shakid ya ce nan wajen idan mutum ya kalli abin da kyau zai ɗan shiga iskali a cikin aya ɗaya ce allah maɗaukakin sarki ya ce a nawa-nawa ne daga cikin alƙaryatu wanda muka halakar da su sakamakon zaluncin da suka yi sai allah maɗaukakin sarki ya ce sai ga rufin kwanan ya rufta sauran ginin kuma ya bi shi ya danne kun ga an nuna wannan ginin yayi mai kenan ya lalace ya rubuje a ƙarshen aya kuma sai Allah madaukakin sarki ce wa qasrul mashid ga kuma gini da yake tsayayyu dogaye masu kyau to ya zai lokaci guda a ce gini ya rubuta ya rubuta ya rubuta kuma a lokaci a lokaci guda kuma a ce gashin dogaya tsaye ba za ta yi ba saboda ka sai malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da wannan shine guraren da Allah maɗaukakin sarki ya halaka kala biyu ne wani gurin an ruguza shi an lalata shi babu shi babu alamarsa shi ne fahiya khawiyatun ala urusha wani gurin kuma Allah subhanahu wataala ya halaka mutanen wajen amma ginin yana tsaye shi ne wa ƙasirin mashid shi sa wata ayar cikin suratul hud Allah maɗaukakin sarki ke cewa a min haqa'imun wa hasid a irin gine-ginen da Allah maɗaukakin sarki ko kuma al'ummomin da Allah subhanahu wata'ala ya halakar min ha daga cikin su qa'imun akwai wanda suke tsaye har yanzu ana iya ganin gine-ginen su wa hasid akwai wanda suke kuma an girbe su an lalata su babu su babu alamun su to shine fahiya khawiyatun ala urushiha wa kuma qasrin bashid kamar yadda malamai suka faɗa na'am أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها نعم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور نعم ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون الله سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض شم بذاتي تفيا أدورا كسابا بذاتي تفيا أبا كسابا fatakuna lahum qulubun dan ya kasance suna da zukata ya aqiluna biha da suke hankaltar abubuwa da su aw adhanun ko kuma ya kasance suna da kunnuwa yasma'una biha da suke sauraron abubuwa da su fa innaha Allah madaukakin sarki ce yadda al'amarin yake la ta'mal absaru ba idanuwa gululun idanuwa ne suke makancewa ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur sai dai zuciya da take cikin kirji zukata da suke cikin kiraza su ne suke makancewa Allah madaukakin sarki ce afalam yasiru fil ardi shin waɗannan mutane shin waɗannan kafirai da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake isan musu da sakon Allah yake kiran su zuwa ga tauhidi yake hana su shirka shin ba za su tafiya a doron ƙasa ba ne wannan malamai suka ce istifami ne inkari inkari ake musu kamar abin da ake ce musu to ai kuna tafiya a doron ƙasa kuna yawo kuna kaiwa da komowa kuna fita daga garin maka ku tafi sham kasuwanci ku tafi ina ne duk kuna fita ku gani to shin ba za su tafiya a doron ƙasa ba fatakuna lahum qulubun dan ya kasance suna da zuciya suna da zukata ya aqiluna biha da suke hankaltar abubuwa da su ya kasance suna da zuciya da suke hankaltar abubuwa da su idan suka ga abubuwan da Allah madaukakin sarki ya aiwatar ya zartar akan mutanen da suka gabata wanda suka kafircewa annabawa wanda suka yi abin da ba daidai ba sai su hankalta da irin abin da aka yi musu sai su daina abin da suke domin kada abin da ya same su ma ya same su Allah ya ce ba za su tafi a doron ƙasa ba don ya kasance zuciyarsu ta musu aiki sun hankalci abin da suke gani da idanuwansu su wuce ta alƙarya annabi lutu alƙarya annabi salih alƙarya annabi hudu duk su gani ba za su hankalta ba ba za su yi tunani da ƙwaƙwalwarsu ba su gane cewa waɗannan mutane an halaka su ne saboda sun bijirewa Allah maɗaukakin sarki ba za su yi wannan ba au azanun ko kuma ya kasance suna da kunnuwa yasma'una biha wanda suke ji ji na hankalta da shi ba za su yi wannan ba idan ma ba su gani da idansu ba ai za a ba su labari a ce musu wannan alƙaryar da kuke gani da mutane iri kaza da iri kaza ne a cikinta Allah ya halakar da su ne saboda sun bijirewa annabawa ba za su ji da kunnuwansu ba za su ji to jin mai amfanar da su shine aw azanun yasma'una biha sai Allah madaukakin sarki ce fa innaha la ta'mal absaru yadda al'amarin yake yadda kissa take la ta'mal absaru wannan idan da muke gani da shi wannan gululin idan ba fa shine makantarsa take zama matsala ba ba daukewar ganinsa ne yake zamtowa abin aibi ga mutum ba a'a walakin ta'mal qulubul lati fi sudur sai dai babban aibu babban matsala ya kasance zuciya da take cikin kirji ta makance ma'ana Allah madaukakin sarki yana ga mana cewa makantar ido ba shine aibi ba mutum ya daina gani wannan ba aibi bane dan da yawa daga cikin makafi za su haɗu da Allah maɗaukakin sarki lami lafiya su shiga aljanna ashe menene babban burin mutum a duniya zuwansa duniya shine ya bauta wa Allah maɗaukakin sarki lami lafiya ya shiga aljanna to idan mutum ya bauta wa Allah maɗaukakin sarki lami lafiya ko da makawo ne zai shiga aljanna amma duk yadda mutum yake gani da idansa idan zuciyarsa ta makance to babu shi ba shiga aljanna ba shi ba shiga aljanna shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ba mu labari cewa dukkanin wanda aka jarrabe shi da masoya guda biyu aka ɗauke masa masoya guda biyu ya kuma yi haƙuri ba shi da sakamako sai aljanna me ake nufi da masoya guda biyu sune idanuwa annabi ta duk wanda Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da ɗaukewar gani a duniya baya gani yayi haƙuri ya mai da ladan ya nemi ladansa a wajen Allah maɗaukakin sarki bai kai kuka ba bai rinka raki ba Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara masa ba shi da sakamako irin ya mutu sai aljanna ashe kun ga rashin gani ba shi ne matsalar ba tare da cewa dai a duniya mutum ba zai ga abubuwa da yawa ba amma irin wannan duniyar ma da muke gani rashin ganin abubuwa da yawa ai alheri ne a yanzu yanzu kun ga duk irin gane-ganen da ake ta yi ba shi wanda baya gani ba ruwansa ba ruwansa mutum ya je ya sa tv a gaba ya ta gane gane ba ruwansa mutum ya je ɗauki waya ya sa ta a gaba ya ta kalle kalle ba ruwansa shi baya gani bai ma san abin da kake kallo ba duk yadda za a ce an kirkiro kaza akwai facebook akwai whatsapp akwai twitter akwai instagram shi ba ruwansa duk bai san su ba ina idan ma da yake da shi bari ya gani duk ya kake zuwa kai instagram ɗinka kai whatsapp ɗinka kai twitter ɗinka kai facebook kai facebook ɗinka kai kaza ɗinka ka je ka da Allah madaukakin sarki maka hisabi akai duk waɗannan abubuwan da muke kallo muke wallahi sai Allah ya mana hisabi akan su duka to amma shi makaho fa ba ruwansa saraka rashin gani na ido ba shine matsalar ba amma ƴan uwa babban abin da yake matsala shine rashin gani na zuciya ka ƙi karɓar gaskiya bayan ta bayyana ka ƙi bin gaskiya bayan ka ganta to wannan shine babban matsala irin waɗannan Allah madaukakin sarki ya kwatanta su ma da me da dabbobi ma'ana ci bayan su sai kasance sun sun gaza ma dabbobi wajen me wajen ci gaba Allah ya ce walaqad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha sai Allah ya ce ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafiluna Allah madaukakin sarki ce walaqad zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins haqiqa an halittawa wuta da yawa daga cikin mutane da aljanu wanda babu makawa sai sun shiga cikin ta lahum qulubun irin waɗannan zaka samu suna da zukata la yafqahuna biha ba sa hankalta ba sa tunani ba sa aiki da zuciyarsu walahum a ayunin suna da idanuwa amma la yubsiru na biha ba sa gani da su me ake nufi da gani ba ba sa gani kaga wannan ba'a ba sa ganin zuci da su walahum azan suna da kunnuwa amma la yasma'una ba sa ji da su sai Allah ce ulaika kal an'am irin waɗannan kamar dabbobi suke balhum adal kai bar ma sun fa dabbobi lalacewa Allah ta ulaika humul ghafiluna irin wadannan su ne gafalallu rafkanannu Allah ya mana tsari da su saboda haka idan Allah madaukakin sarki ya kaddara mutum yana da ido to ya kasance idansa ya amfane shi ya ga abin da Allah yake so da shi ya karanta abin da Allah madaukakin sarki yake so da shi amma kada mu bari idanuwan mu su jefa mu cikin wutar jahannama Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah subhanahu wataala ya ce fa innaha la ta'mal absaru lallai ba idanuwa ne suke makancewa ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur sai dai a idanuwan da suke cikin zukata su ne suke makancewa Allah madaukakin sarki ya ce wasta'ajilunaka bil azab suna neman da ka gaggauto musu da azaba walai yi khulifallahu wa'adahu lallai Allah maɗaukakin sarki baya saba alƙawarinsa wa inna yawman inda rabbika haƙiƙa yini ɗaya a wajen ubangijinka ka alfi sanatin daidai take da shekara dubu mimma ta'udduna daga cikin abin da kuke irgawa a cikin irgan kwanakinku na duniya ko mutane kenan Allah maɗaukakin sarki ce wai sta'ajilunaka bil azab suna nema ya rasulallah ka gaggauto musu da azaba suna nema azabar da kake cewa idan ba su imani ba za a yi musu to ka kawo musu yanzu a farko karatunmu ba mun kawo kissoshi na annabawa da suka karyata annabawansu ba kissoshi na mutanen annabawa da suka karyata annabawansu ne Allah ya musu Allah ya halakar da su idan annabi yana karanta musu irin waɗannan kissoshi na adawa da samudawa da sauransu sai su rinka neman wai annabi ya gaggauto musu irin azabar da aka yi wa samudawa ya gaggauto musu da irin azabar da aka yi wa adawa mu ma a ba mu tamu wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawm al-hisab wa ha suke cewa rabbana ajjil lana ya ubangiji a gaggauto mana qittana da rabon mu na azaba qabla yawm al-hisab tun kafin ranar tashin alkiyama haka suka ce in kana hadha huwa al-haqq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itana bi adhabin alim Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik suka ce Allahumma ya ubangiji kai ka ce addu'a za su ko fatan alkhairi ko wani abu na gari ya ubangiji in kana hadha huwa al-haqq in dai wannan abin da ake karanta mana alqur'ani abin da annabi ya zo da shi na alqur'ani huwa al-haqq gaskiya ce min indika daga gare ka take kai kai ka aiko shi me ya kamata su ce ka shiryar da mu ka nuna mana ita ka ba mu ikon binta a'a sai suka ce me fa amtir alaina hijaratan min as-sama' kai mana ruwan duwatsu na wuta daga sama a wi itina ko kuma ka zo mana bi azabin alimin da wata azama mai raɗaɗi don Allah ku kallo wuta ya shi sa wani bai hudu yake cewa da wani balarabe na maka yace tun da nake a duniya ban taɓa ganin mutane wawaye marasa hankali irin mutanen ka ba yace da suka yi bai yace mutanen da suka ce Allahumma in kana hadha huwa al min indik Allah idan wannan alqur'anin da annabi ya zo da shi da gaske ne ya ce maimakon su ce Allah ka shayar da mu sai suka ce wai fa abdir alaina hijaratan min sama kai mana ruwan duwatsu na wuta daga sama awi itina bi azabin alimin ko kuma ka zo mana da azaba mai radadi yace ban taba ganin wauta irin wanda ba kuma haka ne haka ne to sai ne wa annabi izgili suke wai da in dai a zamanin da annabi yake gaya musu da gaske ne dan Allah ka musu wa yasta'dinunaka bil azab walaula ajalun musamman laja'ahum al azab wala ya'tiyannahum baghatatan wa hum la yash'uruna yasta'dinunaka bil azab wa inna jahannama la muhitatun bil kafirina wa yasta'dinunaka bil azab suna nema ka gaggauto musu da azaba walaula ajalin musamman sai Allah ya ce wallahi da ba dan wani ajali wani lokaci abin ambato da muka aje sai yayi sannan zamu halakar da su ba la ja'ahum al'azab da azabar ta zo musu wala ya'tiyannahum baghatatan da ta zo musu babu tsato babu tsammani wa hum la yash'una basu ankara ba yasta'adunaka bil azab suna nema ka gagoto musu da azaba wa inna jahannama Allah ya ce haƙiƙa jahannama la muhitatun bil kafirin mai kewayewa ce da kafirai shi sa lokacin da suke wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan izgilin su ce a gaggauto mana da azaba a kawo mana azaba shi kuma ce musu yake ma indi ma tasta'jilu nabi ma indi ma tasta'jilu nabi ba ni da abin da kuke nema daga gaggauto muku da su azaba halakarwa wannan ba a hannuna take ba a hannun wa yake a hannun Allah ne qul law kana indi ma tasta'jiluna bihi laqudiya laqudiya al-amru bayni wa bainakum wani zo kuma annabi ce in dai da a ce abin gaggautowar azabar a hannuna take da tuni an wuce wajen ai eh da tuni Allah madaukakin sarki ya hukunta abin da ya hukunta da tuni sai dai labarin ku to suna nema annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaggauto musu da azaba walay yukhlifa Allah wa adahu sai Allah ya ce Allah ba mai saba alƙawarin sa bane malamai suka ce me ake nufi da alwa'ada anan wajen saboda akwai ka'ida da malamai galibi malaman tafsiri suna kawo ta suka ce duk inda kuka ji an ce alwa'adu suka ce to alƙawari na alkhairi ake nufi idan aka ce alwa'idu alƙawarin sharri ake nufi to amma kuma sai gashi anan wajen Allah madaukakin sarki ya ce walai yukhlifa Allahu wa'adahu Allah ba mai saba alƙawarin sa bane kun ga wa'adu alƙawarin alkhairi kuma a baya magana me akai magana azaba akai to sai malamai suka ce a'a ai alwa'ad wani lokaci yana zuwa hatta da ma'anar alƙawari na shari kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce ƙul afa unabbi'ukum bi sharrin min zalikum sai ce bai annaru wa'adaha Allahu alladhina kafaru ƙul ka gaya musu afa unabbi'ukum bi sharrin min zalikum ba na baku labari da abin da ya fi wancan abin da aka ambata a baya sharri ba kamar mai magana ya ce ya ubangiji a bamu labari sai ce annaru ita ce wuta wa'ada Allahu allazina kafaru da Allah yayi wa kafirai alƙawarinta kun ga wa'ada saboda haka abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da walai yukhlifu Allahu wa'adahu Allah baya saba alƙawarinsa shine alƙawarin azabar da suke nema ai musu tabbas tunda Allah ya ce zai musu azaba to tana nan sai Allah ya musu ita Allah baya saba alƙawarinsa lokaci ne kawai bai zo ba ba kuma a fusata Allah eh mutum ya fusata Allah abinda Allah bai niyya ba Allah ya gaggauto da shi Allah baya haka shi sa za ku ga kowa sai ya gama abin da zai yi sai lokacin da Allah ya ajiye masa sannan sai Allah ya kama shi duk abin da mutum zai yi sai Allah maɗaukan sarki ya kyale shi saboda Allah alhalimu ne Allah mai juriya ne e ni ne ko kai ko ke idan ana mana abu ko ba miniya ba sai mu ce to wallahi sai an gani e wallahi mutum sai jikinsa ya gaya masa mutum sai ya yi kaza sai mutum ya yi abin da bai yi niyya ba saboda an fusata shi amma ba wa Allah haka shine walan yukhlifa Allahu wa'adahu eh Allah baya saba alƙawarinsa wa man awfa bi ahdihi min Allah waye kai Allah madaukakin sarki cikin alƙawarinsa amsa shine babu Allah madaukakin sarki ce wa inna yawman inda rabbika haqiqa yini daya a wajen ubangijinka ka alfi sanati daidai yake da shekara dubu min mata udduna cikin irgen da muke yi a duniya wannan bayani ne mai tsayi insha Allah ta'ala sai gobe zamu tashi akan sa saboda lokaci ya riga yayi abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah